الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu da littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaqa da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira da farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin kitabut tahajjud littafin da ke magana akan tahajjudi na filfilin dare a tashi da daddare a yi na filfili to waɗannan kitabin ya kunshi babu ba da yawa saboda haka yanzu sabon babi za mu tashi jiya mun ji dai babin da ke magana a kan watan wanda ke kiyamun laili daga za su yi bari to illar da ke ciki domin annabi sallallahu alaihi ya tsawatar cewa in ka fara yin kiyamun laili to kai kokari ka doge komi kankanta abin da kake yi to ka doge ba fashi kakka bari dan annabi sallallahu ya ce wa abdullahi da amrul as kada ka zama irin wani wanda ya da yana kiyamu laila yanzu ya bari kakka zama irin shi to cewa kakka zama irin shi to lalle tsawata ce to
باب فلمن تعاطى من الليل فصلى
باب فضل من تعار من الليل فصلى wannan babi na magana akan fadlan man ta'arra min al-layl fasalla wanda ya tashi da daddare ta'arra wasu daga malamai sun fassara su istighfar wanda ya farka da yana bacci sai farka daga bacci cikin dare fasalla ya tashi yana filfili wasu ka ce babu fadli man ta'arra wanda ya miƙa lokacin da ya tashi kasan mutum ya tashi daga bacci ya yi miƙa to duk inda gaɓoɓin shi suke za su saki sannan kuma ka ji ya yi wasu lafussa ko kuma ka ji ya yi wani gurnani haka na tashi na alamar ya tashi daga bacci yana neman wasu kewa to wannan ta'arra miƙar da zai yi to sai ta haɗu tare da zikirin Allah ana son mutum ya yi miƙar tare da zikirin Allah domin hadisin zai karanta da haka hadisul babi zai karanta da haka to sannan kuma ta'arra shi ma an fassa an sake mai fassara ta uku kagabancin an ce can yayi miƙa istiqaza kuma an ce ta'arra ya jujjuya akan wato yana jujjuyawa akan abin nan din shi makwancin shi to duka an mai wannan fasarori amma fasarar da ta yi shine istiqaza din nan ko ta'arra ya mika na'am
حدثنا المتقول الفضلي اخبرنا الوليد هو ابن مسلم حدثنا الاوزاعي قال حدثني امير بن هادي قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارض من الليل فقال لا إله إلا الله وأنه لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا مستجيب له فان تولى وصلى قبل صلاته
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ كنا فإن توضأ وصلى وكما فإن توضأ قبلت صلاته wannan hadisi sadaka tubnul fadli ya zantar da mu inji imam al-bukhari qala akhbarna al-walid yace walid ibn muslimin ya zantar da mu walid ibn muslim shine abul abbas al-qurashi ad-dimashqi bayanin shi ya gabata to shine watan muslim din da yake cewa wa walid din da yake cewa anil auza'i shi kuma walid ibn muslim ya karbo daga al-imam al-auza'i قال الإمام الأوزاعي يتحدثني أمير بن هانئ أمير بن هانئ هذا تدني قال يتحدثني جنادة بن أبي أمية يتي جنادة بن أبي أمية هذا تدني قال يتحدثني أبادة بن الصامت يتي أبادة بن الصامت رضي الله عنه يا تدني شيكم دقى النبي صلى الله تعالى وسلم يجي قال ما أيكي صلى الله عليه وسلم يجي man ta'arra min al-layli duk wanda ya miƙa daga dare ma'ana ya tashi daga bacci miƙan nan saboda baccin da ke tare da shi ya wasake magagin da yake tare da shi ya wasake to sai wannan miƙat wannan al'ada ce duk wanda ya tashi da bacci za ka ga sai ya wannan miƙat ko da karami yaro ne ku to wasu kuma sun fassara da ta'arra istiqasa duk wanda ya farka ya tashi to da yake dai halaye ne mutalazimai halaye ne guda biyu masu lizimtar juna in an farka za a yi miƙar ita miƙa ba a yi sai an farka misali to kaga suna lizimtar juna don haka sai aka ba aka ɗauke su ko lafazin aka fassara shi da waɗannan halaye guda biyu aka ce man ta'arra wanda ya miƙa bayan ya tashi kenan faƙala sai ya ce kaga kenan abinda ake so wanda ya miƙa farko kada ya yi surutu kada ya yi wani watan gurnani irin na mai bacci a'a ya zan lokacin da yake miƙa abinda ya abuci miƙan nan ko tashin na nashi shine zikirin Allah to sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ma nasa kenan ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah shi kadai mu bai da abokin tarayya dukkan mulkin komi da kowa lahu na Allah ne ma'ana mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su duk na Allah ne walahu alhamdu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan komi alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa subhanallah tsarki ya tabbata ga ubangiji ko mun ambaci tsarkin ubangiji wala ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma wala haula wala quwwata illa billah watan babu wani tsimi babu wata dubara ba wani ƙarfi illa billahi sai ga Allah ƙarhi da dubara duk suna ga Allah tabaraka wa ta'ala sun maƙala sannan sai ce Allahumma gafirli ya ubangiji ka gafarta mani Allahumma gafirli ya ubangiji ka gafarta mani auda'a ko kowace irin addu'a ka ganin addu'a ce ita ma Allahumma gafirli addu'a ce amma addu'an neman gafara addu'an neman gafara auda'a ko kuma yayi addu'a ka ganci da'a ya yi addu'a kowace iri to nan rawi na shakka Allahumma gafirli ya ce koko sun mada'a ya yi addu'a ya ce to don haka sai yana aka ce wannan auta shakka ce akan ganshi ya zo a cikin hadisi lafazin hadisi au kaza au kaza in rawi na shakka abubuwa guda biyu su ya kawo su duka domin kowanne ne ciki da ya dace in Allahumma gafirli haka riwaya take ya dace auda'a ya dace wasu suka ce ba ta shakka bace wannan auta tanwi'i ce ko kaza ko kaza a cikin maganar ka kakan bada kai kaza ko kai kaza kan kana bashi nau'i ne tanwi'i kenan kana nau'antar masa cewa ko yayi kaza ko yayi kaza to aka ce wannan ta tanwi'i ce ma'ana ko yace Allahumma ghfirli summa qala Allahumma ghfirli yace Allahumma ghfirli Allah ya gafarta min auda'a ko kuma kawai yayi addu'a ko wace iri yayi addu'a ko wace iri to ustujiba lahu za a karba mishi addu'ar shi fa in tawadda'a in yi alwalla yayi sallah qubilat salatuhu za a karbi sallar shi domin yayi mata shirkida abinda zai sa da fikafikanta da abin da zai mata mukaddima duka ya gabatar ya rabu da igiyoyi uku na shida mun ji su a karatun baya igiyoyi uku din na shedan yana yin addu'an nan ta miƙa baya ya tashi igiya guda ta warware in ya tashi alwalla igiya guda ta warware in ya zo ya sallah shi kenan duka igiyoyin gaba ɗaya sun warware sai ya yi sallah yana mai nishaɗi da karsashi amma ya tashi kawai ya yi hamma ba zikirin Allah kaga ya giya na rantar da shi sai ya yi sallah asuba watan ya da kasan wanda a ɗaure saboda askarun da zai yi ya rabu da kullin da shi ɗan ya mashi ya rabu da ya gwanda shi da ya daure shi to bai yi waɗannan askarun ba za ka ake so mutum ya kula yana tashi tun farko dai ya yi addu'a kwantawa in ya yi addu'a kwantawa ya ɗauki matakin kariya daga shi ɗan balle ya hana shi tashi aminci shi ɗan ne ke danna mutum ya hana shi tashi ya yi ibada wani sai an ce assalatu sannan ya tashi wani ma sai an yi sallah sannan ya tashi to kaga wannan yana da alaka da rashin yin addu'o'i in za a kwanta in za a kwanta ayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a addu'o'i kala kala waɗanda mutum zai yi kariya daga shedan ya kwanta ya tashi bai cikin kangi na shedan to in yi haka to zai samu tashi kuma musamman ya kwanta da kudurin tashi lokaci kaza in yi kwanta da kudurin ya tashi ya yi ibada kafin asuba ba sai asuba ta yi bai tashi shi ma zai tashi nan fa'in ta wadda in yi alwallah fa salla ya yi salla ya ce kubila za a karbi salatu hu sallar shi wannan kenan amma wanda ya ce fa'in ta wadda a kubila salatu ta kaman ya yi wani ijazi ne na hasbi in yi alwallah to za a karbi sallar shi ma'ana ya yi sallar ke nan ai sai ya yi sallar sannan za a karba in yi alwallah ya yi sallar shi to kubil salatu za a karbi sallar nan tashi
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب خبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقص في قصره وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخذهم لا يقول الرأس يعني بذلك عبد الله بن الوقراء وفينا رسول الله يسأل كتابه إذا انشد معروف من البدر صائم رأى أراد الغلام أن أمامه قلوبنا به موكلات أن ما قال واقع يبيت يجابي جنبه عن فراشه فاستثقلت بالمشركين المضاجع تابعه خير قال الزبيدي وقال الزهري عن سعيد والعرج عن ابي هريره رضي الله عنه
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أخلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر صائق أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واكئ يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير يا نزدم إن جي إمام البخاري قال حدثنا الليث يتي ليس يا نزدم ليس بن سعد أن يونس يا كربو يونس يونس بن يزيد العيلي عن عن ابن شهاب يا كربو دغا محمد بن شهاب الزهري شيكم محمد بن شهاب الزهري قال اخبرني الحيثم يجي حيثم بن ابي سنان اخبرني يا بني لاباري انه سمع ابا هريره حقيقه يجي ابو هريره رضي الله تعالى عنه يدل الله تبت غريشي وهو يقص في قصصه yana kissa a cikin kissoshin shi yana ba labari a cikin kissoshinsa wa huwa yadhkuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ba labari akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba labarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Abu Huraira to abin da ya faɗa daga ciki sai yana ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhan lakum la yaqulu rafatha dan wannan naku bai maganar banza bai maganar banza ma'ana mawaka sun shahara da maganganu da banza ce amma ban da wannan dan uwanku wannan bai la yaqulu rafaqa bai faɗin maganar banza to wane ne wanda annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa inna akhal lakum la yaqulu rafaqa yace ya'ni bi dhalika abdullah ibn rawaha abinda yake nufi mawaƙin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na nufin mawaƙin nan abdullah ibn rawaha amma nan watan wannan zancen ba zancen annabi bane sallallahu alaihi wasallam ya'ni bi dhalika abdullah ibn rawaha rawi ne zai iya yiwa haithamu din ne shi ne watan haithamu da abin sinanin din wanda ya ji daga abu huraira shi ke fassara wanda bai gane akhallakun ba ya ce watan abdullahi bin rawaha ne abdullahi bin rawaha daga cikin mawaƙan annabi sallallahu ta'ala ya sallam din nan mawaƙan annabi sallallahu ta'ala suna da yawa a sahabbai mawaƙan annabi a sahabbai suna da yawa domin kusan duka hitattun sahabban nan ba wanda bai annabi waka sai na abubakar ya ba annabi waka sai na umaru sai na usman sai na ali da sauransu ummin aisha sai da tuna fadima da sauransu duka sahabbai da yawa da dama wani ma littafi yayi kawai rawa'i min ash'ari sahaba rawa'i min ash'ari sahaba littafi ne kawai waƙoƙin sahabbai kawai da waɗanda suke a kan yaba annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke a wasu janibu ba daban to Abdullah ibn Rawaha su daban suke su da yake su mawakan ne na dindindin su irin wannan sai an yi boshi haka wani abu ya kama sannan wasu sabban su yi amma su mawakan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato na dindindin kuma waɗanda suke jiran kota kwana su suna jiran kota kwana da bukatar su ta taso na aba annabi kariya to su za su yi da bukatar su ta taso na su yi mai da martani za su mai da martani da bukatar su ta taso na su tunkuɗe ma annabi sallallahu wata damuwa za su yi aikin su kenan annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa yanzu waɗanda suka kare ku da kuka kare da takubban ku da da da da takubbanku da makamanku kuka kare musulunci kuka kare martaban musulunci da takubbanku da makamanku ba za ku iya kare shi da harsunku ba manzo Allah sallallahu alaihi kenan yace ku kuka kare addini da takubbanku da makamanku to me zai hana ku kare musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam da harsunku to a lokacin sai hassan ibn sabitin ya ce ya rasulullahi na lamance maka wannan yadda ya dauki takobi yayi yaki ya tabbatar da watan kare musulunci da kare martaban manzo Allah sallallahu ta'ala sallam haka zai zare harshen shi ya kare musulunci ya kare martaban manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya jawo harshen shi sai da ya kawo ga hanci da ya jawo harshen sai da ya kawo ga hanci ya ce wannan harshe da zan kai sara ga falalan dutse zan raba shi biyu da wannan harshen saboda mi saboda yanzu ya samu madadi daga hadara tunda zai aikin Allah zai aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan harshen to ba irin sauran harsha bane ba irin sauran harsha bane harshe ne wanda ke samun madadi daga mala'ika jibril ya baiti 70 duk ba nashi na mala'ika jibril ne sai dai harshen ya rera kawai to saboda haka haka din su Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha da za a shiga Makka rada aka fito Makka sai ya shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka san mai jiniya na shiga gaban gwamna haka ya shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana waka khallu banil kuffari an sabilihi al yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu al hama an makilihi wa yuzhilu al khalila an khalilihi yana waka yana waka yana daga sauti sai na umar khattab ya ce a fi harabillah amama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi harabillah taqulu shi'ran ya abdullah yace a gaban annabi take daga sauti shi kuma inda ya kalla daban sai sunna umar ya kalli ladabi janibin habra daga sauti shi ya kalla kuma a cikin haramin makka kuma gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana daga sauti haka kana haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juye kalli sayyidina Umar ya ce da'u kyale shi ya ci gaba da yi yace kaga waƙoƙin nan kaga baitocin nan yace ashaddu alaihim min waqin nub sun kahire sun hijin su bisa ga kai musu ruwan kibau waɗannan waƙoƙin sun hijin su bisa ga ruwan kibau don haka Abdullahi ibn Rawaha ya ci gaba to abinda abinda aka ruwaito abdullahi na rawaha na cewa fi na rasulullahi ya tulu kitabahu kaga dai manzo Allah sallallahu ya masa shaidar cewa la yaqulu rafaka to ashe ba duk mawaka bane suke da waccan sifa wadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul shu'ara ba duk shu'ara yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to sai aka ce illal ladina amanu wa amilus salihat kaga aya sai ta istisnai dama mawaka da tana sauka sai suka shiga wato gashi mana sai hankalin su ya tashi sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk jikin ku yayi sanyi ya aka yi ne sai ce ya rasulullahi wannan sifofi da aka faɗi mawaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a to ba ku ji karshe ba illal ladina amanu sai masu imani ku kuma kuna kuna da imani ba ba gurguzun waka bace kawai kuna da imani ko kuna da kyawun ayyuka abinda za ku sai kun auna ya dace ko bai dace ba shine ma'anar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun imani kuma aikin su suna auna shi da mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dukkan waƙoƙin nasu zaka isko babu maganganun banza a ciki ba maganganun banza a ciki don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaidi Abdullah bin Rawaha abinda yake cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu a cikinmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikinmu mana ya ishi girma ya ishi daraja ya ishi daukaka wa fina ay wa baina azhurina rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi yana cikinmu yana tare da mu yatlu kitabahu kuma yana karatun littafin da Allah ya sauka mashi kaga bugu da kari kenan utlu ma uhiya ilaykum min kitabi wa aqimis salat to wannan umurnin yana dabbaka shi kuma cikin mu ba labarin ku samu afina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sa'iqu idan shaqqa a lokacin da sa ma'rufun aikin alkhairi ko ko sananne sa'iqun mai tashi min al-fajr na al-fajr in shaqqa ya tsadi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani ma'ana ko da alfijiri zai tsage ya faso annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani abinda wannan yake nufi kenan da aka yi tofi na rasulullahi fi kitabahu idan shakka ma'rufun min alfajr sadiq ai idan shakka ma'rufun sadi'un min alfajr أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع أرانا الهدى ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا نونا من الشريعة أرارا جيد مكجي min asma'ihi alhadi daga suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhadi abinda muka karanta cikin ashifa mai nuna hanya mai shiryatawa mai kira zuwa ga Allah duk ma'ana shi kenan shine aranal huda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shiriya ba'da al'ama bayan muna cikin makanta ba wanda yake ya san ga inda hanya take ba ka makaho ne wanda bai san inda zai dora ba kafarsa ba na shiriya to shine wanda yake makaho za ka yi ce inna halata amal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ce zukata waɗanda watan suke cikin kirara su ne ke makanta yace ba idanu ba haƙiƙanin wanda suke makanta yace a ranar da ba'da al'ama fa qulubuna bihi muqinatun zukatanmu muƙinatun suna masu sakankancewa bihi da shi annama qala duk abinda manzo Allah ya bada labari waqi'u mai aukuwa ne duk abinda manzo Allah ya bada labari mai aukuwa ne ko kuma zai auku mun sakankance ba mu da shakka ba mu da tambaba kaji watan yadda sahabbai irin su Abdullah ibn Rawaha ke tabbatar da girma annabi sallallahu ta'ala sallam da imanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga mahallin shahidi wanda shine dalilin ya kawo wannan waƙoƙi yabitu yunaji ko yujafi jambahu an firashihi idza tasqalat bil mushrikin al madajib yabitu annabi na kwana sallallahu ta'ala alaihi wasallam yujafi jambahu yana nisatan da sasanninsa ma'ana gefen jikinsa sashen jiki ake kwanta ko na dama ko na hagu in wannan ya gaji sai a juya nan in wannan ya gaji sai a juya nan an firashihi gabarin watan shimfidarsa yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan yace idza tasqalat bil mushrikin al madaji lokacin da madaji wurin kwanci istasqalat tayi nauyi bil mushrikin da mushrikai su lokacin suke jin dadin baccin suke jin baccin kuma yayi musu nauyi to a lokacin annabi sallallahu ta'ala sallam saboda shi ne shugabanta ta jafa junubuhum anil madaji watan sasanninsu suna nisata ga barin kwanci sifa ce ta muminai Allah tabaraka wa ta'ala yana yana yaban muminai da cewa masu tashi ne cikin dare suna ibada ta tajaba junubuhum anil madaji to shine Abdullah ibn Rawaha yake cewa bi tujafi jambahu an firashihi إذا استثقلت بالمشركين المضاجع مطابقة دليل ون يبيت يجافي جنبه عن فراشه to abin lura nan a cikin wannan baitota kaga kenan duk wanda ya ce waka ba ta da tushi ba ta da asali ba ta da matsayi ga addini ko ba ta da matsayi a sunna to bai san sunna bane gaskiya ya ji sunna domin dai kaga masu ruwaito abu hurairar nan ne wanda ruwayoyin shi cikin ɗahara suna da yawa cikin kitabul imani suna da yawa kitabu bad'il wahyi suna da yawa kitabu taharati suna da yawa kitabu salati suna da yawa kitabu kitabu ga yanan dai na bukhari ruwayoyin abu huraira ga sunan birjib ba iyaka to shi mai ruwaito wannan kuma shi ruwaito waka haka mai ruwaito yadda za a yi alwallah yadda za a yi sallah yadda za a yi kiyamun laili yadda za a yi tahajjud yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza kuma shi ya ruwaito waka kaga kenan waka tana da matsayi tana da daraja a addini sannan kuma ita kanta waka din ka lura ai tana magana akan kiyamun lailin manzon don haka ya buƙaci ya kawo waƙar ya buƙaci ya kawo waƙa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa waƙa hannu ya sa mata stamp yayi sign akan waƙa domin cewa yayi inna akhan lakum la yaqulu rafaqa dan uwan nan naku bai faɗin mugunyin magana bai faɗin magana banza shine rafaqa to ga kuma abin da yake faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wasu sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya karanto abin da Abdullah bin Rawaha yake faɗi ko kuma a abu hurairar ne ya karanto wannan baitota da abdullahi bin rawaha yake faɗi ala ayyati hala dai ko da ba manzo Allah ya karanta ba to waƙoƙin sun samu shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda suka faɗi haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabitu yujahi jambahu an firashi yabitu yunaji rabbahu wa huwa qanitun jishuhu yabitu yunaji rabbahu wa huwa qanitun to irin shi ne to dalilin da yasa ya kawo shi kenan saboda haka waka tana da ita waka malamai sun dauka ba ta da bambanci da magana ba ta zama da magana menene cikonsa shi ne abin diba da aka diba sai aka akwai kuhushul kalami cikin waƙar akwai alfasha a to ai ko ba waƙa ba alfasha dai kawai ga baki ai haramunci da a waƙa da ba waƙa ba to sai aka ga maganan nan baitotan nan wa'azi ne wa'azi ko mai kyau ne don haka wa'azi a waƙa da wa'azi ba a waƙa ba duka ɗaya ne ana dibin menene waka ta kunsa ta kunshi tauhidi to tauhidi take karantawa ta kunshi wa'azi wa'azi take karantawa ita waka ta kunshi faɗin wasu makarimul akhlaqi na ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ko na wasu salihan bayan Allah a to tana magana ne akan bayanin makarimul akhlaqi wanda alqur'ani ya tabbatar da shi وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظا وغليظ القلب لانفضوا من حولك بالمؤمنين رؤوف رحيم ما كذب الفؤاد ما ga sunan dai da yawa yaban da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlaq ishi to sai aka same su cikin waka to kaga sun tabbatar da wannan tabahu uqailun uqailu uqailu watan dan Khalid ibn Yazid al-Awli Aili tabahu yayi wa Yunus watan mutaba'a Yunus ibn Yazid al-Aili da Khalid ibn Yazid al-Aili wa da kani ne to shi kau Uqailu Uqailu dan Khalid din ne to sai riwayar Uqailu dan Khalid sai tai mutaba'a ga riwayar Yunus ibn Yazid al-Aili da aka yace taba'a watan uqailu yayi mutaba'a riwaya riwaya uqailu tayi mutaba'a ga riwaya yunus to kaga wannan cewa taba'a mutaba'an nan dai ba fadi isnadin ta ba kaga ya zama ta'aliki kenan ya ka ce riwaya wani tayi mutaba'a ga wannan riwaya da muka karanta isnadin ta to ita wannan riwaya mai mutaba'a ta zama ta'aliki dan ba a fadi isnadin ta ba to kamar yadda aka saba bibiya dai dabarani ya fitar da wannan a cikin al-mujamul kabir ta hanyar salamat ibn rohin an ammihi uqayl ibn khalid an ibn shihab وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال الزبيدي الإمام الزبيدي يا فتى شين محمد بن الوليد الحمصي يشي قال يشي أخبرني الزهري ai in an tuna waccan riwayar ma ita ma tana tukiwa daga Muhammad ibn Shahab az-Zuhri ko ya ce an Yunusa an Yunusa an ibn Shahab ka shine Zuhri din to to sai ga kuma Zubaydi na cewa akhbarani Zuhri az-Zuhri al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri akhbarani ya ba labari an Sa'idin amma kaga can Zuhri an yunusa an ibn shahabin yunusu an ibn shahabin qala akhbarani haythamu dai zuhuri daga haythamu haythamu ibn abi sinan amma nan zuhuri daga sa'id sa'id ibn musayyib wal a'raj kuma biyu ce zuhuri daga a'raj shine abdurrahman ibn hurmus radiyallahu anhu idalla an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah idalla tabbata gare shi kaga kenan zuhuri an ruwaici wannan hadisi na magana akan Abdullah ibn Rawaha da waɗannan waƙoƙi ta hanya biyu ta hanya biyu kaga waccan hanyar dai daban wagga kuma da Zubaydi ya kawo ita kuma zuhuri ne ta kan Sa'id ibn Musayyabi zuhuri ta kan a'araj ta kan abu huraira hayye zuwa ƙarshe kaga abinda yake nunawa ashara yana nunawa asharar bukhari bi hadha al-imam al-bukhari inji badruddin al-aini yace yana nuni ila anna fil isnad al-mazkuri ikhtilafan an zuhri akwai ikhtilafi sabani daga imam az-zuhri fa inna yunus san dai yunus wa uqailan da uqailu ittafaqa sun ittifaqi ala anna shaykh ila anna shaykh az-zuhri fihi huwa al-haytham sun ittifaqi absa cewa shaykhin zuhri wanda imam zuhri ya karba da gare shi shine haytham ibn abi haytham ibn abi sinan kaji wannan kenan yace amma wa khalafahum az-zubaydi al-imam az-zubaydi sai saba musu haisu ja'ala shaykh az-zuhri fihi سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن حرمز yace shi ko zubaidi sai ya sanya shaihin zuhuri shine sa'idun musayyibi watan da kuma abdurrahman ibn hurmus yace fa tariqa sahiha ne eh badruddin aini yace wa inna hanyoyi duk guda biyu ingatattu ne li anna kullahum huffazun siqat domin kowanne daga cikin su hafizun siqatun walakin tariqal awwal arjahu amma sai dai hanyar farko ta fi irin jaya saboda me limuta ba'ati uqailil yunusa kaga waccan hanya waccan hanya da muka karanto haddathana ibn bukair qala haddathana lays an yunus an ibn shahab qala akhbarani al-haytham ibn abi sinan hayya zuwa karshe to ita kam ta samu mutaba to samun mutaba da ta yi sai ƙara ma wannan riwaya ƙarfi wannan yana daga cikin dai abubuwa na asraru na hadisi da riwaya ana kan faɗaɗa bayani cikin shi saboda taimakawa wajen ulumul hadith
حدثنا حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت على احد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيديك بأجل ترعي فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا نارا إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه
خليا خليا عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن بيدي كدأة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خليا عنه فقست حفصة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضعت في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحريها في العشر الأواخر
ورأيت كأن اثنين أتيان أراد أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترى خلي عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إحدى رؤياي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نئم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فقال عبد الله رضي الله عنه فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل هكذا وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من الأشر الأواخر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضعت في الأشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر أبو النعمان يا ذن تدم يجي حدثنا حماد بن زيد يجي حماد بن زيد يا ذن تدم أن أيوب يا كربولك أيوب السختياني أيوب السختياني يجي أن ابن عمر يا جشي كما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دال تبتكريس قال abdullahi ibn umar ya ce ra'aitu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam na yi mafarki zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam to cikin mafarkin sai na gani ka annabi ya dike da aka istabrake kamar akwai yankin dibaji dibaji mai kauri alhariri mai kauri shine istabrak to kamar yana hannuna fa ka'anni la uridu makanan min aljannati illa qarat ilayhi sai zan ina ganin babu wani wuri da zan nufa cikin aljanna illa qarat ilayhi ma'ana illa qarat bi ilayhi sai ta sai ta tumanya da ni ilayhi zuwa wannan wurin ba wurin da zan nema wannan dibajin da nake rike da ita yace sai ta tumanya ta hira ta fiffika da ni ilaihi zuwa wannan wurin a cikin aljanna wa ra'aitu kuma can sai naga ka anna ithnaini atayani kamar mala'iku bi sun zo mani arada an yadhhaba bi ila nar suna nufin su tafi da ni ila nar zuwa ga wuta kamar dai da muka karanta wancan hadisi nashi fatalaqahu ma malakun sai wani mala'ika ya haɗu da su ma'ana ya ci karo da su ya tare su faƙala ya ce lamtura kada a firgita ka kada hankalinka ya tashi kada ka razana ma'ana kaga za a yi wajen wuta da kai halliya anhu ku tale shi ku rabu da shi ku tale shi ku rabu da shi to faqassat hafsatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hidaru yaya to saboda akwai wata riwaya ta daban to sai kawo shi ba shi wata lamba sai ce faqasat hafsatu ala nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ihdaru ya sai ummul min hafsa sai ta bada ta bada labari ta ba annabi sallallahu ta'ala sallam labarin dai daga mafarkan nan na guda biyu fa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajulu abdullahi ma dalla da mutumin kirki shine abdullahi ibn umar lau kana yusalli min al-layli ina ma dai a ce yana kiyamul layli eh abdullah abdullah ibn umar rajulan salihan mutumin kirki ne yace lau kana yusalli min al-layli ina ma a ce ya ƙara yana yana yana lafifilin dare ina ma a ce yana kiyamul layli to a wacce riwaya an tuna shi abdullah ibn umar abdullah ibn umar tun daga lokacin bai bar kiyamul layli ba da yana cikin masallaci ne lokacin bai yi aure ba yana cikin masallaci ne yake kwana to bai tashi sai asuba ta yi to shine sai wannan mafarkin kuma da mafarkin roƙo yayi roƙa yayi yana roƙon yayi mafarkin wato da zai zo manzo Allah ya fassara mishi saboda yana jin dadin ya ga sahabbai na mafarki su zo su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu shi ma sai gurin ina ma ya mafarki ya zo mazalar sassana ya fassara mishi to shi ne sai ya yi wannan mafarkin ya ga gashi an wajen wuta amma mala'ika ya ce kada ranka ya ɓaci kada hankalinka ya tashi to shi ne sai umulmin hassa ta kisanta maki sallallahu alaihi wasallam shi ne mazalar sassalam ya ce ni'imar rajulu abdullahi eh wancan kuma wa kana abdullahi rajulan salihan ko innahu rajulun salihan kamar dai irin kwatankwacin haka lafazin yake لو كانوا يصلي من الليل ina ma a ce yana nafilin dare wa kanu wannan kuma riwaya riwaya ce ta daban ita kuma oh fa kana abdullahi yusalli min al-layl fa kana abdullahi to daga nan abdullahi ibn umar ya zamo yana salla min al-layl cikin dare yana tashi don haka yake cewa daga lokacin bai sake barin kiyamul layli ba daga lokacin bai sake barin kiyamul layli ba wa kanu la yazaluna yaqussuna sahabbai basu gushe ba la yazaluna basu gushe ba yaqussuna ala nabi suna kissanta wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ar-ru'ya watan mafarkin da suka yi annaha fil lailati sabi'ah min al-ashr watan cewa dare ne na bakwai daga cikin dare na watan daga cikin goma na ƙarshe na ramadana sahabbai sun yi mafarki na lailatul qadr da suka mafarki lailatul qadr kowa zai zo ya faɗi bayanin gashi gashi gashi gashi amma kuma zai faɗi lokacin da ya mafarkin da daren to shine annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya ce araru yakum qad tawada'at fil ashr al awakhir na ga dai mafarkanku duka sun yi samu tawafuki a cikin goman karshe domin wannan zai ce watakila daren sha uku daren ishirin da uku wannan ya ce daren ishirin da biyar wannan daren ishirin da bakwai wannan daren ishirin da tara masalan to sai annabi sallallahu alaihi ya ga duka dai abin nasu a cikin al-ashrul awakhir ne min ramadan duk mafarkan da suka yi a cikin watan goman karshe ne na ramadana to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce araru ya kuna ganin mafarkanku kattawa da duk sun yi tawafuki da juna fil ashr al awakhir a cikin goman karshe na ramadana don haka faman kana mutaharriha duk mai kardado mai lalubenta mai neman ta ita lailatul qadri falyataharraha min al ashr al awakhir ya kardade ta a cikin goman karshe din nan eh a wata riwaya kuma ya ce ya neme ta fi kulli witrin a cikin dukkan mara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 waɗannan su ne witiri na kwanukanta don haka ake son ma to tun da haka ne bari a raya al'ashirul awakir ɗin ga baki ɗaya to sai a yi tikafi a ga yaka yi tikafi ko ma wace rana ce an dace dama abinda ake son mutum ya dace waton a dace daren lailatul qadri yana mai ibada a wannan daren to in daren ya cin mishi yana mai ibada nafhatu ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake aikowa zuwa ga bayansa to duk wanda aka sama cikin halin ibada wannan daren to yana da lada ibada ta shekara 80 da doriya ma'ana fiye da wata dubu fiye da wata dubu kuma an ce lailatul qadr khairun min alf shahr to lokaci yayi to nan nan idan ma'rufun sanannan nan shine alfijiri shine alfijiri idan shaqqa ma'rufun ai idan shaqqa ma'rufun sa'i'un wane ne ma'arufin eh min alfajir eh min alfajir ita ce min bayaniya wajtanibur rijsa min al-awsani wajtanibu qawl adh-dhur wajtanibur rijsa min al-awsani ay huwa al-awsan rijsa din shine al-awsan min din bayaniya ce tayi bayanin rijisu yace min al-awsani ai shi ne autan rijisu din da aka ce wajtani burrisa saboda haka irin shi ne idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sa'id yaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu alqur'ani yace idan shaqqa ma'rufun sanannan nan sa'idun mai tashin haske idan shaqqa in yahudo menene yace min al-fajr shine al-fajr shine al-fajr yakan zo da yawa cikin gamanganun mawaka minhu ai shi ne za Allah sallallahu alaihi wasallam ko al-Busiri ina ga akwai inda ya kawo shi Imam al-Busiri akwai inda ya kawo shi da yake cewa minhu dinnan dan ku farko farkon hamziya eh minhu shine ma'aiki sallallahu ta'ala wasallam watan da yake cewa min karimin wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba urukur ba wa badalil wujudi minka karimu to sai ka dauko ka ce wa bada karimu karimun mai girma ya bayyana lil wujudi ga halitta Allah daga ina yake daga min karimin daga ubangiji karimu aba urukur ma duk iyayen shi masu girma ne to wane ne minka ai kai ne ya rasulullahi ibani yake ne minka ai kai ne ya rasulullahi kawai shi